بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم يرضوهم قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin tsawar tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na Ramadan da shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba. Wanda yau mun inu uku ga wannan wata mai albarka. Hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha uku ga wata na uku miladiyar Isa ɗan Maryam 2024. da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci. Muna cikin suratul an'am, mun kwana daidai aya ta ɗari da arba'in daidai, yanzu nan za mu tashi kan aya ta ɗari da arba'in da ɗaya. Allah ya ce wa huwa allazi an sha'a jannatin,
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان Mm.
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه Mm.
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده Mm.
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
Allah ya ce wa huwa allazi Allah shine wanda an sha'a jannatin ya halicci gonaki ma'arushatin gonakin da suke ma'abuta itace saboda an ce ma'arushatin abin da yake yi sama kama a ce marfu'atin gonaki na itace ko na kara wanda dai shibika take yi sama ciro yake yi sama to shine ma'arushatin ko itace ko abin da ya kama da wannan Allah ya ce wa ghaira ma'arushatin da kuma gonakin da su ko ba ma'arushatin bane wanda su ko abin da ke hitowa ya da yake yi kamar irin su kankana irin su duk wani abin da yake yi ya da wanda shi ba sama yake yi ba to Allah ya ce duka shine ya halicci wannan Allah ya ce wan nakhala haka da dabinnai ma'ana gona ta dabinnai wazar'a da azzar'a duk dai tsiro ya shiga ciki Allah ya ce mukhtalifan ukuluhu wanda ɗanɗanansa ya bambanta, ya ce mukhtalifan ukuluhu ɗanɗanansa yana da bambanci, wani in ka ci za ka yi shi da zaƙi, wani da bauri, wani da ɗaci, wani gashi nan dai, kaga ɗanɗanan ya bambanta, wani wuri Allah ce kuma yusqa bi ma'i wahidin. Ana shayar da su, asali abin da ake shayar da su ruwa guda ne, amma wani fadlu ba'dahu ala ba'din fil ukuli, sai mu fifita sashe wa sashe ɓangaren ci. wani idan kana ci ne zaka ji daɗi wani ko bauri gare shi bai ciwa to shi ne Allah ya ce uku abin nan mukhtalifan ukuluhu Allah ya ce waz zaituna haka da zaitun war rumman da rumman Allah ya ce mutashabihan akwai wanda yana da kama da juna in ka duba duk kama da juna yake yi in tsawwa ne tsawwa ne shar in ja ne ja ne duka duk dai kalar in ka diba kala guda ce Allah ya ce wa ghayra mutashabih amma kuma ba bai yi kama da juna ba. Allah ya ce mutashabih yana da kama da juna kuma Allah ya ce wa ghayra mutashabih kuma bai yi kama da juna. Ma'ana bangaren kama yayi kama da juna. Amma da Allah ya ce wa ghayra mutashabih amma wajen dan dan hukum bai da kama da juna. Kaga wannan kuma duka ruwa guda ne. Kuma in ka doka wa ghayra mutashabih zaka ta- same su wasu zaka gane su duk kala guda, tsawwa ne shar. Wasu kuma suna da bambanci ba tsawwa bane. wani tsiro da yake fitowa ba tsawa ne shar ba wata kala Allah zai yin shi wani ja wani tsawa gashi nan wani dai gashi nan kala kala shi ne Allah ce duka wannan halitta ce ta Allah Allah ya ce kulu min samarihi ku ce daga diyan itace idza asmara yayin da sun kai diya to kakin mu wuce nan da Allah ya ce wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin dan ce jannatin ma'rushatin kaga duk da binu ya shigo ciki azzara duk ya shigo ciki azzaitun ya shigo ciki arroman ya shigo ciki to malama sun ce wannan bayan Allah ya ambace su cikin taro kuma sai ya kebantar da su kamar yadda wannan al'ada ce ta alqur'ani Allah sai ya kiraye kamar misali mala'iku Allah ya kiraye su gaba ɗaya kuma sai ya kebance da su mala'ika jibril da su mika'il wannan duka domin ta sharifan lahum to haka su ma ɗayan itace bayan Allah ya kire su cikin rubibi kuma sai ya kebantar da su da ambato domin a bambanta su da sarwa wanda ba su ba. Allah ya ce, Kulu min samari, ku ci daga ɗayan itacen, idan asmar yayin da sun kai ɗaya, wa atu haqqahu amma ku ba da haƙƙinsa wasu suna mai da damiri ga ubangiji wani kuma suna mai da damiri da ɗayan itacen da an ce wa atu haqqahu ma'ana sun ce ku ba da haƙƙin ubangiji kun fahimta ko wasu sun ce wa atu haqqahu a ku ba da haƙƙin ɗayan itacen nan yawma hasadihi ranar girbin shi a ranar za a yin girbi to a ba da abin nan haƙƙin haƙƙin noma kenan to abdullahi da abbas ya ce ana nuhin zakka zakatul mafaruda zakka wadda an ka farlanta wasu maluma kuma sun ce a wannan ba zakka ba ce saboda wannan lokaci ba a farlanta zakka ba saboda ita wannan sura makiyya ce wannan suratul an'am makiyya ce to ita ko zakka ba a farlanta ta ba sai madina kamar azumi ba a farlanta shi ba sai madina kamar jihadi ba a farlanta shi ba sai madina na gani to wasu ce wannan ba zakka ba ce abinda dai sun ka saba ne su manoma duk idan za a girbi ranar da za a girbi akwai haƙƙi sananne wanda haka Allah yake ambato cikin dukiyoyinsu Allah ya ce wa fi amwalihim haqqun ma'lum akwai haƙƙi sananne wanda mu suna fitar da shi wannan shi ba zakka bane sun saba ne su manoma ranar da za a girbi to za a tayar da talakawa idan an ka girba an ka girba an ka girba sai a ba su a ce to sai an sallame ku sai a ci gaba da girbi kuma Aisha sa kissa ta ashabul abin nan inda inda abin nan cikin suratul qalam ashabul janna da Allah ce inna balawnahu kama balawna ashabul janna to ai shine an ce ma'aifin su haka ne ya saba duk idan ya girbi sai ya raba abincin da ya samu gida uku ya yi sarka da kaso guda kaso guda Aisha ai ta ce kaso guda kuma a bar shi bangaren iri ne in shekara ta zagawa a yi shibika wanda ba su da kuma a taimaka musu yi shibika raga wannan haƙƙi sananne ne to wataƙila wannan haƙƙi da Allah ya ce yau mahasarihi ranar girbi wataƙila shi yasa mutanenmu ko haƙin mutum ba su kai zakka ba su na ba su mun fahimta eh tunda in ka dibi noman da muke yi nan wasu da kaga haƙinsu ba su kai zakka ba su ne suke yi tunda dan kana da dame abin nan 30 duka hatsinka ba su kai zakka ba saboda damma irin waɗanda ake cewa dame goma a fitar da guda ba irin wannan damma ba ne sai dame i yana taya goma duk dame idan an ka buge shi yana taya goma to kaga damman mu yanzu ina za su taya goma ba su ko taya bai ba su da wani to amma kaga iyasin suna su uwaye da kakanni sun kai tunda duka dame inda yana taya goma kaga dame goma taya ɗari taya ɗari an ba da dame guda kamar an ba da taya goma ne tare da cewa hatsi da wake da su shinkawa su alkama duk wasu abubuwan da ake nomawa ba su kai nisabin zaka sai lokacin da sun kai sa'i ɗari uku kama a ce taya ɗari uku taya ɗari uku sai a hadda talatin cikinsu taya ɗari a hadda goma to kaga ko noman mu wasu wanda suke yi kaga mutum ya dame talatin ya hidda uku ba su kai zakka ba kawai dai ihsani na na manoma eh sai a ce su yi abin su Allah shi ba su lada amma in mutum zai zakka in hatsinka sun kai zakka ka bari har ka buge in ka buge in kana son ka hita daga shubuha in ka buge hatsinka sai ka auna tiyoyi in sun kai tiya ɗari uku kaga duk tiya goma sai a hisan musu goma duk tiya ɗari kai afwan sai a hisan musu tiya goma to kaga wannan an ba da haƙƙi na yau masu sadihi eh to shine Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bada haƙƙin noma ranar da za a girbi Allah ya ce wala tusrifu kar ku yi banna kar ku ketar iyaka kun san wannan bangare yanda mun ka faɗa alherin manoma kuma ana faɗin kishiya alherin su in ba zu da abubuwa sun kai dama ba kaga da idan shekara ta yi kyau sai an sani dole sai an samu abin nan makiɗa su ta yawon gari ta yawon gari gari ga towar giya ta sabon Allah bale yana kiɗa-kiɗan nan da ake yi ana zuwa gari-gari ana zuwa gari-gari kuma sai ga ga iyaye ga kowa ana ta kiɗa-kiɗa an sa sarmayi da budurwa suna rawa ana musu he eh idan ka ɗoko in ka ɗoko suna wata haka za ta shiga cikin hili a ta rawa kuma ana jin daɗi ta shige can ta yi rawa wani yawa da ya rawa kuma yin haka shi na burgewa wallahi ba a jima da bari wannan ba gagar rahama ubangiji Bangare na biyu kuma sai an samu suko malumma masu kokari su masu azin turmi. Sai a zo a haɗa latti da bis turmi shi ta yawan gatana. Eh babu sanadi kawai ta koro kisoshi. Da gida dai an burga mutane ana dariya ana kabbara. A ba su haƙi su taho su. To kaga wannan wa'ai sun yi dama. Masu azin turmin nan su su masu dama ne. Amma wannan ɓanna da ake yi, shi yasa Allah ta wala tusrifu. saboda an san manoma in shekara ta yi kyau to wasu yadda Allah yi Eh, ga towar giya ta taba mai itace tuwo da abinci ya yawaita kenan abinci ya samu har itace sun sani da shi ne Allah ya ce wala tusrifu kar ku yi banna kenan duk abin da Allah ya ba ku na noma an samu alkhairi kar a yi banna Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mabannata na'am
ومن الأنعام حمولة وفرشا Mm.
كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان Mm.
إنه لكم عدو مبين
To bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu gonaki nau'i biyu ne, akwai gona wadda take ma'arusha, ma'arushatin da kuma gaira ma'arushatin. To Allah zai karantar da mu hatta dabbobi, hatta dabbobi su ba sun su gida biyu, hatta dabbobi Allah ya kasa su gida biyu. Allah ya ce wa min al'an'ami haka ma daga cikin dabbobi, ya ce al'an'am ko ba a fassara ba dabbobin ni'ima ake nufi. e nau'in nan guda takwas amma an ce albahima wannan dukkanin wata dabba ta shigo ciki e kowace iri amma dai al'an'am dabbobin ni'ima ne to Allah ya ce wa min al'an'ami daga cikin dabbobin ni'ima su ma sun su gida biyu hamulatun hamulatan akwai hamula yan ce hamula matar kabula wanda kuke yi ku hau ku hau sama gare su kuma ba hawa ba kawai ake yi da sarar amfanin dabbobi suke yi a tatsa nono a ci nama a yi amfani da hatu duka dai. Allah ya ce bayan hamula wa farsha kuma akwai farsha wanda ba a iya hawansu sai dai ku ci ko ku tatsa nono ku ci namansu. Kaga raguna, tumaki, awaki ba a iya hawansu sai dai a ci namansu a yi amfani da abubuwan da ake amfani da su. Amma ba su haihuwa. Amma an ka ɗauko hamula ɓangaren raƙumma da kuma shanu kaga ana iya hawansu ko a dama musu kura a lodo musu kaya to haka Allah ya ce daga cikin dabbobi akwai hamula akwai wanda kuke hawa wa farsha kuma akwai wanda sai dai ku yanka ku ci ku yi amfani da nonon su da maikin su Allah ya ce duka dai kulubin ma razaqakumullahu ku ci daga abin da Allah ya arzikta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi zambiyoyin shaytan kar ku bi hanyoyin shaidan hanyoyin shaidan shine karatun mu na jiya irin yadda suke keban suke kebanta wasu dabbobi su ce ba a hawan su ba a cin naman su mata ba su cin naman su sai maza da sauran ƙetare iyakan da suke yi wannan sh- idan kun ka bi wannan kun bi hanyoyin shaidan ba wata dabba wadda Allah ya ce a turke ta a ce dabba gida ce ba a hawanta ba a cin naman ta ba a amfani da ita babu ta babu wani noma abinci wanda an ka girba wanda za a cewa babu amfani da shi aje shi a yi ado da shi ko kuma ana abin gida ne ko na damun shekara ne da sauransu duka babu wannan shine Allah ce karku bi hayoyin shedan saboda innahu lakum aduwwun mubin shedan gare ku maki ne mai bayyana kiyayya to dabbobin ne masu Allah bayyana mana su yace ثمانية أزواج mm من الضأن اثنين ومن المعز اثنين mm قل أذكرين حرم أم الأنثيين mm أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين mm نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
To kun ga shi Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu ƙetare iyakarsu. Allah ya ce har suna cewa qalu ma fi buduni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wannan ƙetar iyaka ne sai su ayyana wasu dabbobi su ce wannan dabbobi abin da ke cikin tukunan su khalisatun li dhukurina idan sun ka aihu ɗiyansu da jikokinsu ba mai cin sai mazaizai wa muharramun ala azwajina mata ba za su ci ba. eh ƙetar iyaka ne da kuma abubuwan da ake keɓancewa a ce mata ba su ci yara ba su ci kamar misali da muka kawo wadda kona ana yin irin wannan wanda alhali duka dabba yanda maza ke ci haka mata za su ci haka yara za su ci ba wani abu cikin rago wanda za a cewa yaro bai ci ko mace ba ta ci babu shi babu shi babu shi eh kawai kirkire-kirkiren mu ne a ce yaro ya ci tsoro yake yi mace in ta ci kaza take yi babu duka nama Allah ya halitta da shine Allah zama Allah zai karantar da mu nan daga cikin ƙetar iyakar da suke yi Allah ya ce su dabbobin ni'ima samaniyata azwaj nau'i takwas ne Allah ya ce min ad-da'an ne in ka dauko bangaren awaki abin nan tumaki tumkiya da rago eh kaga sunayn biyu ne ga rago ga tumkiya Allah ya ce wa min al-ma'az ne in ka dauko bangaren awaki akwai basuru akwai akuya to sai Allah ya zai ya tambaya kakin shi wuce. Allah ya ce, Kul ka karantar da su, a zakaraini yanzu wannan mazaizayi biyu, wani mazaizayi na biyu, da rago da aiwa da bunsuru. Allah ya ce, harama su ne Allah ya haramta amil unsa yaini ko matansu biyu. Ya ce matansu biyu zumki hada? A gani shi ne unsa yaini. Amma ya kuma ɓangaren fikin unsa yaini ba wansa ne wata hausa ta daban ko? Eh, Allah ya ce, An mashtamalat alaihi arhamul unsaye ne, in kunce waɗanga ba su an ka haramta ba, da rago da bunsuru da akuya da tumkiya. To Allah ya ce, An mashtamalat alaihi arhamul unsaye ne, ko abinda ma'aifin na su bi sun ka ɗoka, ma'ana ko ɗan da tumkiya za ta aihuwa ko akuya, ko su ne ya haramu. Kun fahimta? Yau, yau, Allah na sai ƙarfafa da su ne. ba sun ce ma fi butuna hadhihi al'anam ba khalisatu li dhukurina wa muharramun ala azwaj to shi da Allah ke tambaye su Allah ya ce nabbi'uni bi ilmin ku bani labari da ilimi ba wai kame kame ba ba wai haka mun ka iske ba uwaye da kakanni eh tunda duk kowanne ga misalai da mun kai masu hana mata su ci wasu abubuwa na rago in ga ce musu to wuce annabi ne ya ce a'a haka nan da akai haka nan da akai to shi ne Allah yake tambaya su nabi uni bi ilmin ku ba ni labari da ilimi ba wai a iske wai da kakanni suna yi ba in kuntum sadiqin dai gaske kuke yi to mun ji wannan nau'i sai na gaba ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين Mm.
قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين Mm.
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا Mm.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم Mm.
إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Allah ya ci gaba yana karantar da mu ragowar dabbobin ni'ima. Allah ya ce wa min al-iblis ne, haka in ka ɗauko ɓangaren raƙumma su ma nau'i biyu ne. Akwai raƙumi, akwai taguwa, ko ba haka ba. Allah ya ce wa min al-baqar ne, haka ma ɓangaren shanu biyu ne. Akwai saniya akwai me? Akwai sa ko maraƙi za a ce. Sa ko maraƙi. Sa to yawa. Allah ce kul ka ka tambaye su azzakaraini harrama mazaizayin su ne Allah ya haramta yan ce mazaizayin su shine raqumi da da sa Allah ya ce amil unsayaini ko kuma matan su biyu taguwa da saniya a tambaye su cikin sori na Allah ya haramta kai Allah ya aukula mutum Allah ya ce an mashtamalat alaihi arhamul unsayaini ko abinda ma'aifin nan su bi sun ka kunsa ko abin da saniya za ta aihuwa ko taguwa shine a haramu tambayar su ne wa ke yi Allah ce am kuntum shuhada'a ko kuna nan hallare iz wasakumullahu bi hadha lokacin da Allah ya yi muku wasiya da wannan da Allah ya faɗi wannan kuna nan tare da ku ne ko ƙaƙa kai Allah ya ce to ku sani faman azlama faman azlamu ba wanda ya kowa zalunci mimman iftara ala Allah kaziban kaman mai kirkire ƙarya ga Allah ba wanda ka gare shi zalunci ko kamar bayanan da muke ta yi duk hadarin shirka yima Allah ƙarya ya yi shirka hadari Allahi kuma za mu gani banci nan cikin suratul araf bayyana Allah bayyana ya jeranto zunubai mai ‘yan dama-dama wanda ya shi halaka wanda ya shi an kai da ima Allah ƙarya. To shi ne Allah ya ce, ba wanda ya kowa zalimci kan mai ƙirƙir ƙarya ga Allah, liyudillan nasa bai kai da ilimi, domin su ɓatar da mutane ba a kan ilimi ba, ko domin ya ɓatar da mutane ba a kan ilimi ba. To ba wanda ya kai shi ɓata. Allah ya ce, inna Allah la ya hadi da ƙaumar zalimi, Allah baya shirya da mutane suke azzalumai. To kun ga duka wannan Allah yana karantar da mu ashe kirkire-kirkire ne nasu, ba wata dabba ta gida, ba wani abincin da ake keɓancewa a ce ba a ci ne a sarka shi a ta'ado da shi ko kuma a aje shi akan wata manufa, duka wannan kaga shirka ce. Ba wata dabba da za a cewa maza ne kawai za su ci banda mata, duka dabba yanda maza za su ci maza za su ci, abinci yanda maza za su ci haka mata za su ci. ku ku ci kar ku aje ku ce ko aje ma abin gida da sauransu duka wannan shirka ne abinda surorin ke takantar da mu kenan ko ayoyin Allah ka sa mu gane sai Allah ya ce قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا mm, إلا أن يكون ميتة أو دما مفتوحا أو لحم خنزير mm, فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به mm.
فمن اضطر غير بغج ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
to kaga su wannan mushrikai ba su ake ma wahayi ba shi yasa suke ta kirkira abin da ya daidai da son ransu su haramta abin da sun kai niyyar haramtawa su halitta abin da sun kai niyyar halittawa su haramta abin da sun kai niyyar haramtawa ga wasu su haramta abin da sun kai niyyar haramtawa da wasu tare da cewa ba su ake ma wahayi ba sai Allah ya bayyana mana cewa ashe duka wannan zancen nasu ƙarya ne tunda ko ƙarya ne kuma an kule su an tambaye sun kasa ba da amsa sai a juyo akala ga wanda ake ma wahayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai bayyana mana abin da yake haramun abin da yake halal amma su sun kasa abin da sun ka ce haramun na kun ga Allah ya bayyana mana ƙarya ne suke yi ko ba haka ba wani abar sun ka halitta Allah ya bayyana mana ƙarya ne haramun ne to sai a juyo akala wajen shugaban halitta shi zai ba da labari abin da yake haram da abin da yake halal. Shi ne Allah ce, "Kul ce da su, la ajidu, ni da ake ma wahayi, ni annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, la ajidu ban samu ba, fi ma uhe ilayya cikin abin da an kai wahayin shi gare ni. Ban samu abin da za a faɗa cewa muharraman abin haramtawa ne an haramta shi, ala ba'imin akan wani abin da za a ci, ya ba'amuhu wanda mutum zai ci shi, ya ce ni ban samu abin da an ka haramta ba na wani abinci wanda mutum zai ci illa ayyaku na mai tatan sai ho in maskai ne i kaga sabanin su han maskai mun gani aishe su halitta eh wa ayyakun mai tatan fahum fihi shuraka in matacce ne kaga sai a ta ci a ce yanka Allah ne eh yanka Allah ne ya za ka yanka a ci amma Allah shi yanka ake ci to kaga ashe maskai haramun ne shine illa ayyakuna maitatan sai ho iya kasance matacce ne maskar kenan audaman masfuhan ko jini mai zubowa su yanzu ha mushrikai suna iya lokacin za a yanka dan dabba ana yanka dabba sai su tara wani abin zuba jini jinnan ya taru don su shaye ko ko su tanada shi in sun tanada shi ya an jima ya sandare sai ya zan kamar anta ya ce ƙotumi abin mace ne da anta kai da kake ce anta to don me za ka haramta mu da ciwon ya su gare su shi ma abinci ne ko ko inda ake yanka ɗan dabba in shi ne ya taru kun ga shi na sandarewa ya zan kamar anta to ya su kwalho abinsu su gashe su ci abinsu sai su ce ma nan ne bitamin yake la sawaga to shine damu masfuhan aw lahama khinzirin ko nama aladai duka haramun ne fa innahu shi wannan duka namomi rijisun najasa ne rijis najasa ne kaga cin jini najasa ne cin muskai najasa ne cin aladai najasa ne shi yasa ku diba yanda Allah ya siffanta aladai ku dibi yanda Allah ya siffanta aladai annabi ya bayyana siffar aladai yanda yake wawa yanda yake sagamniya, yanda yake jima'i ma da hili ba abin da sha mai kai shina kuwa, to haka ne siffar dumas cin alade. Dumas cin alade. Kesa kuke ganin ke tsara take yawa, su babu ruwansu da bisa titi ma bisa hayya ma sai a ta fi tsara. A ta rungume-rungume juna, a ta zinace-zinace ba abin da sha musu kai. A ta yin hotuna ana kawa ana tallasu gare su abin burgawa ne, saboda hankalinsu ya zanna alade. saboda sun bar shari'a to shine Allah ya ce kaga cin nama aladai cin jini cin maskai Allah ya ce rijis najasa ne aw fisqan kai Allah ya ce fasikanci ne ma uhilla li ghayri llahi bihi abinda za a halitta shi da wani Allah misali dan dabba da za a yankewa maimako a ce bismillah sai a kiri wani wanda ba Allah ba maimakon a yanka shi da manoha Allah sai a yanka shi da wani manoha kaga uhilla li ghayrillah an halitta shi ne ayyanka shi ne da marota manoha wanda ba Allah ba. to Allah ce wannan fasikanci ne Allah ce amma fa man qurra duk wanda ya buƙatu wannan abuwa da Allah ya haramta muna da a kaddara musulmi ya shiga halin mati ya shiga halin kakanikai rai yana iya salwanta kuma ga abin da an ka haramta mai to saboda rahama ubangiji sai Allah ya ce nan an halitta mu mutun shi saboda ka tsira da rayuwarka kuma nan ci ne bai zama najasa Allah yana iya wanke maka shi in wata cuta ce an ka hane ka karkace cutar ta yi tasiri gare ka yanzu Allah ya halitta ma zai kawo ma wannan cutar amma shi ma da shar'i za mu gani babu ƙetare iyaka za ka ci ba ci na ƙetare iya ba- iyaka ba za ka yi amfani da shi ba amfani na ƙetare iyaka ba saboda akwai wanda zai ci ci na ƙetare iyaka akwai wanda bayan ya ci zai yi guzuri da shi to duk wani yana cikin ƙetar iyaka to shine Allah ke karantar da mu faman qurra duk wanda ya buƙatu ghaira bagin ba akan zalunci ba ba ta hayyar zalunci ba wala adin ba hayyar ƙetar iyaka ba nawa suna fasara ghaira bagin abin nan abin nan ghaira bagin wala adin ba ta ta zalunci ba ko ta ƙetar iyaka ba shi ake nuhi ba ba wai dan ka ta yi ta ya ta ƙetar iyaka ba an haramta maka ci ba shine ake nuhi ma'ana duk wanda zai ci in dai ba ci bane na zalunci ko na ƙetar iyaka shine ake nufi da ana ya samu musulmi musulmi ne gashi kuma ka tarar da shi cikin abin abin da yake ƙetar iyaka ne musulmi ne gashi ka tarar da shi cikin abin da yake zalunci ne to dai ya shiga cikin matsi ba a haramta mai ci wannan saboda shi ita rayuwar musulmi rayuwar shi ce ake diba ma muhimmancin musulmi mun bayyana ko duk musulmi duk yadda ke mai sabo ba dai bane da arni ba dai bane da kahiri ba ɗaya bane saboda musulmi yana da daraja wurin ubangiji ashe da Allah ya ce fa man qurra ghayra bagin wala adin duk wanda ya buƙatu ba kan zalunci ba ma'ana cin da zashi ba cin da zalunci ba wala adin ba cin da ketar iyaka ba to Allah ya ce irin wannan fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai Allah zai gafarta mai eh fa inna rabbaka afwan lalle ubangijinka ghafurur rahim mai gafara ne mai jinkai ci wanda ake kira ci na ketar iyaka mutum ya ci ya ci sai ya ƙoshi kaga wannan ci- cin zalunci ne shari'a ta haramta ma- ta hana ma irin wannan ci shari'a ta kasa ma mutum ciki uku ko ba ta kasa mutum ciki ba guda lumfashi guda abinci guda abin sha amma kaga mu yanzu duka wurin abin nan wurin guda muke sai ya uku gaba ɗaya an ce ka raba cikin ka uku in za ka ci abinci in za ka sha abin sha to zubar ga wajen buɗin bakin nan yadda ake yi babu tsatsautawa mutum ya ce ta shida tarawih sallar ma ta yi wayayi duk yana cikin ƙetare iyaka shari'a muha yanda sunna an ka raba an ce mutum ya raba kashi ne ciki ne uku guda lumfashi guda abinci guda abin sha ma'ana ka ci abinci sai ka sha abin sha sai ka raga mu lumfashi domin ka yi lumfashi da kyau yalla mun fahimta to amma ciki ciki ƙetare iyaka ne Allah ka kare mu to sai ya ce wa alal ladina وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر mm.
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا حملت ظهورهما Mm.
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم Mm.
ذلك جزيناهم ببغيهم Mm.
وإنا لصادقون Allah ya ce wa alal ladhina hadu haka akan wanda suke yahudu bayan zu Allah ya karantar da mu mushrikai to Allah ya ce haka wa alal ladhina hadu akan wanda suke yahudu Allah ya ce haramna mun haramta musu kulladhi zufrin duk ma'abuci kofato duk dabba mai kofato duk tsuntsu mai kofato Allah ya haramta musu kuma ya ce kofato ka dibi kofato ragumi yanda yake to kun bancin kofatar raƙumi kamar da su Abdullahi da Abbas sun kace ka dibi duk dabbar da faruttanta ko da suna rarrabe in dai akwai wani naman da ya ya haɗe su wuri guda duk kofato ne sabanin faruttan mutum kaga faruttan mai da suke to amma ka dibi faruttan kuti duk akwai wata yanar da ta haɗe su ko to duk dabbar da akwai yanar da ta haɗa nama ta zan abu duk ana kiran shi kofato duk kofato ne ko da tsuntsu ne mai irin wannan duk Allah ya haramta mu yahudu ciki in ba zan saboda komai saboda ƙetar iyaka shine kullu zai zufurin duk ma'abuci kohoto Allah ya haramta musu Allah ya ce wa min al-baqari in ka dauko bangaren shanu abinda an ka haramta musu bangaren shanu wal ganami da kananan dabbobi an ce al-ghanam rago tumkiya bun suru akuya su ne al-ghanam to Allah ya ce haka in ka dauko bangaren su haramna alaihim mu haramta musu mu haramta abinda mu haramta gare su shuhumahuma duk kice kice mai na wannan dabbobin haramta musu ba za su yi amfani da man raƙumma ba ba za su yi amfani da man shanu ba ba za su yi amfani da man awaki ba ko tumaki Allah ya haramta musu Allah ya ce illa ma hamalat zuhuruhuma sai abin da gadan baya ya doko gangariya kaga ita gangariya baka iya raba ta da mai baka iya raba namanta da mai to wannan an halitta musu saboda shi haɗa ne yake Allah ya ce awul hawaya ko abin da ya kumshi uwar hanji in san uwar hanji yanzu in ka ɗauko hanji uwar hanji za ganin ta da mai to wannan duka an rangwamta musu Allah ya ce aw makhtalata bi azmin ko abin da ya garwayo da kasi kamar misali kashe mai bargo ko gumsa da adda bargo abin na adda mai to duka wannan an rangwamta musu amma su ɗebi mai su yi amfani da shi Allah kuma ya haramta musu Allah ce zalika jazainahum bi bagayhim mu yi musu wannan sakamako ne saboda zalunci su dake tare iyaka Allah ce wa inna la sadiqun kuma muna da gaskiya da muka musu haka saboda duk abin da kaga Allah ya haramta ma bawa yana da gaskiya eh ya duk da abin hon asalin asalin abin halal ne gare su abin halal ne gare su amma ƙetare iyakar su ne ƙetare iyakar su ne sa Allah ya haramta musu dukkanin abubuwa da ba abin da yake haramun gare su sai abin da annabi Yaqub ya haramta kullu ta'am kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi kaga Allah ce kullu ta'am dukkanin abinci kana halal li bani isra'ila ya kasance halal ne ga bani isra'ila sai Allah ce illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abin da isra'il ya haramta ma kanshi shine annabi Yaqub to duk abin da annabi Yaqub ya haramta ma kai nai to wannan haramun ta shahi hatta duk wanda suke zuriyar shi duk ta shahi su menene annabi yaqub ya haramta maka ne annabi ya bayyana lokacin da ya rashin lafiya sai ya bakance ga ubangiji yace har idan ya samu lafiya kai abinci wanda ya soyuwa gare abin sha wanda ya soyuwa gare zai haramta maka yin shi eh zai haramta maka shi shi wannan bakance ne yayi annabi ya ce kuma bangaren abinci ba abin da ya so kamar naman raƙumi bangaren abin sha ba abin da ya so kamar nonon raƙuma na taguwa to sai haramta maka shi to wannan sai zan haramun gare su to kaga da bakin abin da yake haramun gare su kenan amma ƙetare iyakar su ƙetare iyakar su sai Allah ya haramta musu duka abubuwa duk wani abu mai daɗi sai Allah ya haramta musu kuma sai Allah ya buga kaskanci ga rayuwarsu sai sun mutu akan wannan kaskanci Allah ka kare mu shine Allah ya ce wa inna lasadiquna na'am
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة mm.
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين Allah ya ce fa in kazzabuka har idan sun ka ƙaryata ka dangane da wannan hujjoji da kake ka musu abubuwan da suke haramtawa ka nuna musu ba haramun bane sai abin da Allah ya haramta fa in kazzabuka har idan sun ƙaryata ka akan wannan fa qul ce da su rabbukum ubangijinku zu rahmatin ma abuci rahama ne wasi'a rahama kuma wadda take yalwatatta amma sai dai ku sani bangare na biyu wala ya- wala yuraddu ba'su ba a mayar da azabar shi anil qaumil mujrimin akan mutane suke mujrimai malama sun ce kaga wannan ita ma aya ta yi aljamu bainat targhib wat tarhib ta kwadaitar ta kwadaitar ga bayu rahama ubangiji an karantar da su ubangiji su ma abuci gafara ne kuma ƙarshe an karantar su ma abuci azaba ne kamar can da ce ghafiruz zambi wa qabilut tawbi sai ce shadidul iqabi zai qawli kuma nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi ka gani duka sai ya hada tsakanin at-targhib wa at-tarhib to shine nan ma wannan aya ta hada kenan kar su shattake su ce ai to tunda rahama ubangiji ya rawata ta ce bari mu ci gaba da abin da muke yi sai a tunatar da su wala yuraddu ba'suhu kuma in ya turo azaba ta iya aiko azaba shi ba a mayar da ita anil qaumil mujrimin da muga mutane suke mujrimai ba a mayar da ita sai ta abu akan saboda inna azaba rabbihim ghairu ma'mum ba a mice mata kuma ba wani wanda ya tunkuɗe ta gabawa na'am
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا Hmm.
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء
Hmm.
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا Hmm.
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا Hmm.
إن يتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون Hmm.
قل فلله الحجة البالغة Hmm.
فلو شاء لهداكم أجمعين Allah ya ce sai ya ƙulun lazina asharaku da sannu wanda suke mushrikai za su faɗa. Hujja su gata abinda suke faɗa lausha Allahu ai da Allah ya so ma asharaka na da ba mun shirka ba. Wa hujja suke nan. Dan karanta da su wanga abar suke bai dace ba ce ah wa lausha Allahu ma asharaka na. Inda Allah ga dama da- da ba za mu yi shirka ba. Ganin dama Allah ne shirkar da mun ka shine ga dama. Eh, wala aba'una, haka ma iyayenmu na ba su yi shirka ba, da su kansu uwan ba su yi shirka ba. Wala haramna min shay'in, abubuwan da muke haramtawa, su sa'iba, wasila da su sarwar dabbobi, sun ce da ba mu haramta su. Eh, duka wannan ganin dama Allah ne, Allah ne ya so mu yi haka. Allah ya ce, kakin su faɗi Allah ke karantar da annabi. Allah ya ce, kazalika kadzaba allazina min qablihim. Na gamanin su ma haka wasu sun kareta. na gabanin su mahujja suke nan da an ce kazan kaza suke ce haka Allah ya so inda Allah bai so ba da ba mu yi eh ganin dama Allah ne kenan duk bannin da suke ganin dama Allah ne wai inda Allah bai garawa da ya hana su aikatawa to da Allah wannan hujja tana do- tana kan mutun ya samu hita wannan hujja ba ta dorewa da mutum to shine Allah ya ce haka na gabanin sun ka aikata hatta za ku ba sana sai sun ka dandana azaban mu Allah ya ce kul ce da su hal indakum min ilmin shi akwai ilimi a wurin ku wa tukhrijuhu lana ku fitan mana da shi yanzu idan mutum yace shirka da yake yi, haka Allah ya- ya so shi shirka sai ce ina hujja ina inda Allah ce kai kai shirka ko ba haka ba amma akwai inda Allah ce kai tauhidi in kana zina kace haka Allah so ya mu ce ka hujja ina Allah ce kai zina amma akwai inda yace kar kai zina kusan ta tamba kar ku yi, ko ba haka ba duk abinda aka kana yi na sabo idan kace haka Allah ya kaddara masa ce kawo hujja amma akwai inda Allah ya ce kar kai in baka da mumuna da inda Allah ya ce kar kai duk abinda kake yi to shine Allah ce kul ce da su hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin akwai ilimi a wurin ku ko ka samu da shi mu gani wannan shine makami duk wanda yake akan sabo ya rike sabon Allah yace haka Allah ga dama shari'a ta Allah ce sai lokacin da Allah ga dama shari'a da bayu ne ta ce shi ka maka inda Allah ce haka shi dai Allah ya ce wala yarda da ibadihi kufur inna Allah la ya'muru bil fahsha ko ba haka ba Allah ce bai yarda ma bayin su kahirci ba duk wata alfasha ce baya so baya yarda ma bayin ta baya umarni da ita to kai ga ce haka Allah ya so ina ne yake kai Allah ya ce in tattabi'una ba komai kuke biya ba illa zanna in banda zato wa in antum ba komai kuke akai ba illa takhrusun sai shati fadi mun ta bayanin shati fadi ko na'am Allah ce da haka kulce da su falillahil hujjatul baligha falillahil hujjatul baligha hujja mai kai makula ga Allah take ya ce hujja mai kai makula duk ibada da muke yi akwai hujjoji duk wani abu da zaka yi na ibada abu kana da nassi inda Allah ce kai kaga kai kai da kabbi Allah kai hujja ga karhi gare ta amma duk wanda bai bi Allah ba hujjatuhu wadahida hujja suru sassati dan da an fara magana ɗaya da bi an rushe su amma wallah duk wanda ya riƙe Allah hujja ta mai ƙarfi ce saboda ga Allah ne hujja mai kai mukula saboda an ka ɗauki ga mutum biyu gudana sabon Allah gudana biyayya ga Allah shi wannan mai biyayya da Allah duk abin da ka tambaye shi sallar da kake ina Allah ce ka yi da ina da hujja azumin da kake ina Allah ce kana da hujja zakar da kake yi biyayya da iyaye duk abin da an ka shiranto kana da hujja to shi ko duk abin da yake da za a tambaye shi bai da hujja to kaga shi mabiyan Allah shine adda hujja mai kai makwala Allah ce falau sha'a da Allah ga dama la hadakum ajma'in da ya shirya da ku gaba daya to hikima ta ubangiji babu tilastawa Allah ya bar bayo shi ne alal ikhtiyari ya dai gwada musu hayyati inna hadainahu sabila in ma shakira wa in ma kafura wa hadainahu annajadain to tunda an kamar misali ka ka zo da mutun ne ka ka gwada mai ga hili ga gona ga ga kalme ko abin da ake so shi aiki a biya shi in yayi ruwan shi in ya ki daman dai wanda suka su zafiya to shi na su cewa ba a kashe gudu aiki ba ba a gwada mai inda aiki yake ba bai cewa to kama haka ne Allah ya bar bayu an gwada muku ga hayya ta tsira ga hayya mai kai halaka an hada muku sanadi ya halatta ku da Allah yayi kuma an ba ku kayan aiki kayan aiki shine karhi karhin da kuke sarrafa shi ya rage na ko ka sarrafa karhi wajen biyayya ga Allah ko ka sarrafa karhi wajen sabon Allah ta rage taka wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku da aikin da kuke yi ma'ana aikin da kuke yi ƙarhin da kuke sarrafa ku yi aiki Allah ya ba ku shi to ta rage ko sai ƙarhin ku wajen biyayya ga Allah ko wurin sabon Allah shi dai Allah ya ba ku yi ba ku nama to shine yace inda ga dama da ya shirya da bayu gaba ɗai to amma abinda Allah ya kaddara duniya ya bar su ya alal ikhtiyari akan zabi wanda ya bi shi ya sani wanda ya faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur Allah ka kare mu daga aikata kahirci na'am aya ƙarshe Allah قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا Mm.
فإن شهدوا فلا تشهد معهم Mm.
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا Mm.
والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون Allah ya ce kulce da su ba mamaki idan kace su kawo hujja da dalilai za su ce maka suna da ita amma ana zuwa bari har wasu wani su zaka bar har a jima ko ba haka ba to jinkirta musu sai da su halumma ku zo mana da shuhada akum masu kawo muku shaida ku zo da su ko yaushe ne a zo da su yanzu mutum kuna wata jayayya abinda shaye shari'a kai ga yanda kace shi ga yanda ya fahimta kace ga yanda honasi yake yace a'a shi haka ya gane rubuce ta ce to karanto a'a babu littafin nan na amma zan zo da shi yaushe za ka zo da shi kwana nawa kake so a baka sai a bashi dama mun fahimta ko eh abin da yake so da shi ya so da shi to shine yanzu kaga an tambaye su ina hujja ku tanya haka sun kasa ba mu wake su ce ai akwai wanda sun ka faɗa muna muna da hujja bar su wani su zaka to shine Allah ce kul ce da su halumma shuhada ku zo da shaidar ku allazina eh kul ce da su halumma shu abin nan shuhada akum ku zo da shaidar ku allazina yashhaduna wanda suke shaida cewa anna Allah harama haza wannan abuwa da kun ka haramta wasila sa'iba da suhami wanda Allah ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatu wala wasilatu wala hami wannan dabbobi da kun ka haramta in ba ku ne kun ka haramta su akwai wanda sun ka haramta su kuna ganin suna da hujja to ku zo da su wanda za su kawo muku shaida cewa Allah shine ya haramta wannan Allah ce fa in shahidu har idan za su wannan shaida daman shaida ce ta ƙarya Allah ce fala tashhad ma'ahum karka shaida ta da su saboda ƙarya ce Allah ce wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina karka bi son rayukan da son rayukan masu ƙare ta ayoyin mu nan malama sun ce al-khitabu lin nabi amma wal muradu li ummatihi da mu ake annabi baya bi son ran kowa amma mu ake jama kunne Allah ce wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina karka bi son rayukan waɗannan masu ƙare ta da ayoyin mu Allah ya ce wallazina wallazina la yu'minu bil akhirah lalle wanda ba su yi imani ba da irin ƙarshe wahum bi rabbihim ya'dilun wai da ubangijin su suke hadawa ma'ana ce wahum bi rabbihim ya'dilun kamar kace suna shirki da ubangiji kamar kace suna hada wasu da ubangiji su daidaita haƙƙin bauta su ba wasu shi haƙƙin bauta na ubangiji sai su daidaita su ba wani duka ma'ana guda ce ko kuma kace kace suna shirki ga ubangiji ko suna daidaita ubangiji da abokan bautar su duka dai ma'ana ce abinda zai baka ma'ana za ta baka sun hada Allah da wani su yi shirka ga Allah Allah ka kare mu daga aikata shirka ne ya kamata mu dakata sai kuma tafsiri na dare saboda mun kai kuma kan wannan ayoyi alwasaya al'ashara wasu yoyi guda goma wanda Anas dan Malik yace idan kana son ka ga rubutu na annabi wanda ya buga kashi a kai ka karanta wannan wasiyoyi guda goma wannan yana a cikin- ana so a jawo hankalin mu ne don mu fahimce su amma tare da cewa ba annabi ba annabi ya rubutu ba ya kashi wannan karin magana ne yalla mun fahimta eh insha Allah da dare sai mu shiga wannan wasiyoyi guda goma mu ga abin da Allah ke karantar da mu abin da makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ya ɗebe cikin zuciyoyin bayonsa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi kuma kar ku manta kwamiti yana ƙara tunatar da mu dangane da abin nan gidauniya ta marayu a taimaka fi sabilillahi a taimaka fi sabilillahi Allah ya hana shi ribatan mu ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi don musulmi da cikin halin kakani ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu don musulmi da sun karga yi mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarwa Allah kyauta mu kuma mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله wannan ibadu da muke Allah karba muna Allah karba muna Allah karba muna Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka hana shaidar ribatan mu Allah ka hana shaidar ribatan mu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين